أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي ألا يالونا منا bayan watan Ramadan kamar yadda muka saba duk ranar Lahadi muna gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan masallaci na Imam Malik da ke karcen wadata a Yamai. A yau in bambanta ba muna ashirin da biyar ga watan ɗaya hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. wanda ya daidai da nawa ne ga watan turawa yau sha biyar ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai to kamar yadda muka saba tafsirin mu na alkur'ani mai girma muna ɗorawa ne akan na watan ramadan don saboda muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin koda hatma ɗaya in mun samu iko haka Da haka a cikin watan Ramadan mun tsaya aya ta ɗari da talatin da hudu a cikin suratun Nisa, shafi na tis'in da tara, wato man kana yuridu sawabar duniya, fa'inda Allah sawabar duniya wal akhira wa kana Allah sami'an basira. A yau da yarda Allah za mu tashi aya ta ɗari da talatin da biyar, a shafi na ɗari cif cif a cikin suratun nisa wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwami na bilqis don haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukan da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna ta kasance makoman mu kuma makoman musulmai gaba daya على رمى بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا yana daga cikin al'adar da muka ɗauka lokacin da muka zo tafsiri akan wata aya idan akwai ayoyi mutashabihat muna son mu yi bayani kansu kun san yana daga cikin abin da ke rikitar da hafizin alqur'ani ma ba wai ma wanda bai haddace ba ayatul mutashabihatul alfaz yanzu wannan aya ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah akwai tamkarta ko yar uwarta wadda take tana cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist to kaga kana alaramma ka zo za ka yi sallah ka ce kunu kawami da baka san bilkis ba ne nan ko ko lillahi ne to sai ka gane cewa a cikin suratun nisa an gabatar da kunu kawami na bilkis an gane a cikin suratul ma'ida kuma an gabatar da ismul jalala kunu kawami na lillahi shuhada a bilkis wannan yana taimaka ma hafizin alqur'ani mahaddacin alqur'ani ya san irin waɗannan kalimomin waɗanda an ka qaddama da waɗanda an ka akhara to ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani kunu qawwamina bil qisti kalima ta kunu fi'ili amri ne ku kasance inda mutum guda ne sai a ce kun sai a shahe wato wawun saboda mi saboda lilfiqa isakiraini amma yanzu nan wawun ta bayyana saboda nunun tana da damma kenan babu sukuni sai anka ce kunu ku kasance qawwami na masu yawan tsayuwa bil qist da adalci domin qa'im shine wanda ya tsayu qawwam shine mai wato yawan tsayuwa Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ku tsayu malamai suka ce siga ce ta mubalaga inda an ce kunu qa'imina bil qist kina an umurce mu da adalci tsakatsakiya ko ko in an ka ce wato kai adalci so daya so biyu amma an ce qawwam ko da yaushe ka zamanto mai adalci ba a keɓe wani lokaci ba zuwa ga wani lokaci kunu qawwamina bil qist ku zamanto masu tsayuwa da adalci to kuma cikin suratul ma'ida sai an ce kunu qawwamina lillah shi yasa abdullahi bin fodiyo kanin shehu usman dan fodiyo a cikin diya'u ta'wil fi ma'ani tanzil yace Allah subhanahu wata'ala ya gabatar da alqissa a cikin suratul nisa don saboda ya nuna maka muhimmancin adalci an gane ni suna Allah domin babu abin da ya kai ubangiji daraja ya kamata a gabatar da mi suna Allah amma dan mi Allah gabatar da adalci don abin da yake kwadaitar da mu ne zuwa gare shi abu ne wanda ake bukata zuwa gare mu dukkan musulmai to amma adalcin nan yana yiwa kunu ku kasance malamai suka ce wannan kunu al'amru shar'i ne ba al'amru kauni bane an gane in an ka ce Allah ya yi umarni umarnin Allah kala biyu ne akwai al'amru shar'i sannan kuma akwai al'amru kauni ya za mu yi bambanta tsakankaninsu in an ka ce al'amurul kauni shi ne umarnin da Allah ya yi wanda yake na kasancewa ne wanda la ya takhallafu abadan bayyuwa Allah ce ya kasance ba zai kasance ba. Walaƙad alimtumul ladina a ta dauminkum fi sabti faƙulna lahum kunu ƙiradatan khasi'in inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wanga al'amrul kauni kenan bayyuwa a ce ya zan ba zai zama to ba amma anan kunu qawwamina bil qisti al'amru shar'i ne domin da amrul kauni ne da ba a samu musulmi wanda zai zalunci ba amma akwai mutumin da ke yin zalunci wannan sai ya nuna maka cewa al'amru shar'i ne ba al'amrul kauni ba kunu qawwamina bil qist ku kasance masu tsayuwa da adalci Allah ya umurce ku ku tsayu da adalci don shi ma ya tsayu da adalci Allah duk abin da zai yi adalci yake yi don haka shi yasa wannan sifa kyakkyawa ya umurce mu da ita duk da yake cewa zatin Allah ya saba mu zatin mutane adalcin Allah ba ɗaya bane da irin adalcin mu domin akwai abubuwan da Allah zai yi wani lokaci sai mu ga mu a ilimin mu ba adalci bane amma a wajen Allah menene adalci da haka Allah ya siffantu da adalci kuma ya yi adalci kuma ya umurci da ayi adalci kamar yadda cikin hadithul qudsi na abi dharrin wanda imamu muslim ya ruwaito shi yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu kaga Allah ya haramta yayi ya haramta ma kansa zalunci kuma yace shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi tace qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim sannan yace wala yuzlimu rabbuka ahada Allah bai zalunci kowa ba inna Allah la yuzlimu mithqala dharra duk wannan ya nuna Allah ya sifantu da adalci ko ba haka ba don haka da wannan dama nake kira zuwa ga 'yan kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suke danganta zalunci zuwa ga Allah amma a fakaice idan aka zo wajen rabon gado sai su ce a musulunci ya zalunci mace ko kuma su ce malamai sun zalunci mace duk wani hukunci wanda ya saba ma musulunci to ɗan kare haƙƙin ɗan adam in dai musulmi na bai kamata ya danganta zalunci zuwa ga Allah ba ko zuwa ga aya alkur'ani ko zuwa ga musulunci domin an ce musulunci ya zalunci mata ba musulunci ne zalunci su ba in ka ce malamai sun zalunci mata ba malamai suka zalunce su ba Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn Allah ne ya faɗi wannan magana to dan haka ka ce zalunci ne ko bai dace ba kaga ba wai malamai ne kake yi ma raddi ba ba wai alqur'an wato ba wai musulunci ne kake yi ma raddi ba a'a Allah ne kai tsaye kake yi ma raddi ko kun fahimci wannan ko ba ku fahimci wannan ba gare ku ta kari shuhada'a kuna masu yin shaida lillahi ga Allah subhanahu wata'ala ko shuhada'a lillah kuna masu shaida dan neman yarda Allah subhanahu wata'ala shi yasa wato yanka ce shuhada'a waɗansu malamai suka ce shi shuhada'a wato matsayin hali yake ku kasance masu tsayuwa akan adalci a cikin halin lokacin da kuke yin shaida ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a shi shuhada'a yana iya zamantowa wato khabar ne na kana domin khabarun sani kunu qawwamina shi qawwamina shine khabaru kana wato khabaru kana to shuhada'a shi ma sai zamanto khabaru kana sani lillahi allamu sai ta zamanto lamu ta'lili kenan li ajlillahi mustaqirrun li halin wadansu malamai suka ce a'a lillahi yana iya zamantowa wato muta'alliq bi shuhada'a lillahi ku yi shaida shaida ta Allah sai zamanto an yi idafa shaida ne zuwa ga Allah subhanahu wataala da haka waɗannan dai maganganu ne na malamai waɗanda suna da nisa domin ana yin shaida ta Allah a ce ka yi shaida ta Allah ma'ana don neman yarda Allah subhanahu wataala ko ba haka ba sai Allah subhanahu wataala ce so hukuncin nan da za ku yi kunu qawwamina bil qist ko ko shaidan nan da za ku yi Allah ce walau ala anfusikum ko da kan kawunan ku ne domin shahada kala biyu ce akwai shahada ala nafs akwai shahada lin nafsi kuna gane ni in an ce shahada alan nafsi ka shaida akan kanka shine ake cewa iqrar in an ce shahada lin nafsi ka shaida ga kanka shi yasa a cikin babin shahada a cikin littattafan fiqh in an ka ce shahida ala nafsihi yayi shaida akan kanshi ma'ana kenan musiba shi yasa Allah ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin amma in an ka ce shahida lahu yayi shaida gare shi ma'ana kinan alkhairi kinan yanzu in nace ana biya ta dubu ɗari misali to kinan shahidtu ala nafsi amma in nace ina biyan wani kaza to shahidtu li nafsi sai kun gane bambanci tsakanin ala da lamun wani lokaci kishiyoyin juna ne wani lokaci ba kishiyoyin juna ne ba to shi sai Allah ce walau ala anfusikum sai Allah ya kawo cewa ko da shaida akan kanka ne ana biyar ka haƙƙin mutane ko ka aikata wani laifi ka yarda da cewa ka aikata laifi ko ko hukuncin da za ka yi ko da zai zo ma da tsanani ka yi hukunci akan kanka wasu na iya cewa to kenan dan ya kamata alƙali maka su hukunci amma abin da muke gani shine malamai suka ce lokacin da hukunci ya kai ga alƙali za a yi mato ba shi zai maka hukunci ba sai ya sabka ya bada izinin a yi masa hukunci ina fata an fahimce ni don wasu na kan hujjin cewa nan an ce walau ala anfusikum kenan kunu qawwamina bil qisti walau ala anfusikum wa kunu shuhada walau ala anfusikum to kaga yi makanka hukunci abu ne mai wahala an gane da kyau sai ya zamanto musulmi tun zamanin farko ana yarda da shaidar mutun akan kanshi amma ba a yarda da shaidar shi zuwa ga kanshi bai yiwuwa da na zo ce ma alkali ina biyar mutum kuɗi jika ɗari waye shi da in ce ni ne kaga shahidul nafsi wannan ba a yarda da ita an gane ko amma in akan kaina ne nace na yarda an ɗauka saboda mi saboda nan ne matsalar take sai Allah subhanahu wataala ce to walau ala anfusikum ko da akan kawunan ku ne awil walidaini ko ko ko kina alal walidaini akan iyayenka sai kai shaida akan in sun yi zalunci ga abin da yake daidai ka ku ga yanzu wannan shine abin da yake waya ko ba haka ba mutum ya shaida akan iyayen shi baban ka bai da gaskiya kana cewa bai da gaskiya yana da wahala me yasa Allah ya kawo iyaye an gane ko saboda kada mu rudu cewa duk cikin alqur'ani bayan haƙƙin Allah wa ake fara kawowa iyaye ko ba haka nan bane qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا to kaga idan mutum yayi shaida akan mahaifin shi ko mahaifiyar shi mu a yanzu sai a ce ai wawa ne babanka ya ce da kai in ka zuci ba da ta kodula kai ko ka zo ka ce arabin mahaifinka sai a ce tsine ma zai yi to koda ya tsine maka babu wani abu dan nan ba wai ka taimake shi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka zaliman yana azzalimi aw mazluma ko an zalunce shi sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za mu taimake shi mun san cewa in an zalunci mutum za mu iya taimako ne to in yana azzalumi ya za mu taimake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku hana shi zalunci ina fata an fahimce ni kuma an ce ku anfusakum wa ahlikum nara dan haka ka shaidi cewa mutum ya aikata abin da ba na gaskiya bai an zo wajen ba da shaida wato Allah ya kamata ka kalla kada ka boye shaida kuma kada ka ba da shaida wanda ke ba ta gaskiya ba wanda shi ne abin da zai muna wahala a wannan lokaci wanda kowa yana kokarin yin mai gyara shi wal aqrabin kuma ka wato ka ba da shaida akan makusanta su ne al'akrabin ‘yan uwa na jini ko ba haka ba ko kuma ka yi musu hukunci na adalci don an ce kunu kawami na bilkis ina fata an fice ni ko da an aza ka kai kana alkali in za ka yi hukunci ga ɗanka ko mahaifinka ka yi hukunci na gaskiya kakka kalli wane ne ko wane ne ko matsayin wane ko wani abu a'a Allah subhanahu wata'ala shi ya fi cancanta ka kalle shi a cikin lokacin da za ka yi hukunci ina fata an fice ni shi yasa hadisi ya tabbata daga Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata al-makhzumiyya ta yi sata tana daga cikin kabilolin Larabawa masu daraja masu ɗaukaka sai aka zo za a yanke hannunta sai aka rasa wanda zai mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana a barta don mutane ne masu daraja sai aka ga akwai Usama dan Zaid hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana son sa yana girmama sa yana kaunarsa sai aka je aka gaya mishi aka ce ka je ka neman mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bace ce atashfa'u fi hadd min hududillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari yace wallahi law anna fatimata bint bint muhammad ko kuma walladhi nafsi bi yadihi law anna fatimata bint muhammad sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'a muhammad yadaha yace wallahi ko da fatima ya annabi sallallahu alaihi wasallama ta ji sata wallahi sai na yanke hakunta wa za a samu shi wannan aiki bai ƴaƴan manya sai dai su yi abin da suka ga dama ba wanda zai yi magana gashi nan kuna ji an ce kwanakin ga an bude an like wuraren shakatawa ko ba haka ba bakin flash inda ake wasa da motoci manual ba a son auto a je a sha giya ko ba haka ba a ɗauki mata ana shashanci ana zina su da kansu ko kuma wani ya ɗauki mota ya kashe kanshi ko wani ya ɗauki bindiga ya halbe dan uwansa yanzu shi ne suka je suka liƙe ba don saboda ƴaƴan al'umma suke yi ba ba don saboda al'umma ba don saboda ƴaƴansu suke yi to ina adalci yake kai ka jiya inda dai annabi ta sata da ayyuke wata hannu ko yanzu duk wanda ya laifi sai dai in baka da kowa mutumin da ya kashe mutum bai kwana komisariya ko ba haka ba police station eh ko yana kwana bai kwana dalili kuma yana da wanda zai kare shi kisa al'umma babu mai bin doka don saboda in dai ka ga mutum ya bi doka talaka na bai da kowa kuma bai da komi Allah subhanahu wata'ala ce in yakun faqiran shi wanda za a yi ma shaida ko za a mai hukunci in ya zama to faqiran shi yasa wasu malamai suka ce wato fihi mahdhufun yuqaddar domin akwai ismu kana wato in yakun al mashhudu alayhi in shi wanda za a yi ma shaida ko ko in yakun al mashhudu lahu in shi wanda za a yi shaida zuwa gare shi ko a kan shi an gane ko wanda akwai haƙƙi a kansa ko ko wanda za a yi ma hukunci al-maqdiyu alayhi fallahu aula bihima Allah subhanahu wata'ala shi yafi cancanta daga gare su ina fata an fahimce ni kina Allah subhanahu wata'ala shi ya kamata ka duba ba wai wancan bawan shi ba malamai sun yi sabani me dalilin da yasa aka ce fallahu aula bihima ba a ce fallahu aula bihi ba ustazu doktor wato wahbatu zuhairi a cikin tafsirinsa a tafsirul munir ya kawo maganganu da dama yace abin da yasa aka ce fallahu aula bihima ba a ce fallahu aula bihi ba yace an kalli cewa al-khasmani ne kinan in yakun al-khasmani in masu sabani sun kasance to kinan ad-damir yarji ila al-khasmani wadan suka ce a'a in yakun ghina al-ghani aw faqr al-faqiri an gane ni kenan in ka kalli ghinal ghani wadatan mawadaci ko talaucin matalauci kenan fallahu aula bihima dan ba a samun talaka babu talauci ba a samun wadata babu mawadaci an gane wannan ko waɗansu malamai suka ce a'a abin da yasa an ka ce fallahu aula bihima lam yaqsud ghaniyan bi ainihi Allah bai kalli mawadaci wani ko wani ba jinsin su an ka kalla to shi yasa an ka ce fallahu aula bihima amma inda an kalli talaka ko mai kuɗi da kanshi sosai a ce fallahu aula bihi amma tun da jinsi ne shi ko jinsi yana ɗaukar mutane da dama ina fatan kuna fahimta ta da kyau gina yana iya komawa zuwa gare su au waɗansu malamai suka ce a'a au bi ma'anar wawu domin ita au wani lokaci tana zakkuwa da ma'anar kaza udran au nuzra kaga alqur'ani udran yanke gargadi ne yanke uzuri ne afwan au nuzran kuma gargadi ne to ba a cewa alqur'ani ko ya zamanto gargadi ko ya zamanto yanke uzuri a'a an sabkar da alqur'ani don ya yanke ma mutane uzuri kuma don ya zamanto gargadi ba wai dan wannan ko dan wannan ba to da sheki ita au wani lokaci tana nuhin an hada abubuwa li ijabil jam'i baina shay'ai sai aka ce fallahu aula bihima Allah shine mafi cancanta alfaqiru talakka alghaniyu mawadati a cikin larabci in an faɗe su sai an kalli a ina ne ta dosa domin nan ana kallon wato muta'alliq faqirun ila kaza faqirun ila rahmati rabbih ko ba haka ba in an ce talaka sai an faɗi talaka zuwa ga mi an gane ko in an ce mawadaci sai an kalli mawadaci zuwa ga mi an gane ko shi yasa imamu shafi'i yake cewa walaysa al-ghina illa an shay'i la bihi walaysa al-ghina baka samun wadata illa an shay'i sai lokacin da ka bar abu la bihi ba lokacin da ka same shi ba ma'ana in an ka ce na wadatu daga kuɗi kenan babu ruwa na da kuɗi amma an ka ce ni mawadaci ne mai kuɗi bai hana a ce ina da kuɗin kuɗi kun gane wannan da kyau dalili kuma yanzu masu kuɗi sun kowa tsoron talauci sun yi kowa sun su ƙara tarawa ko ba haka ba ana cikin lokacin tsanani to kaga hum istaghnaw bil mali lam yastaghnu anil mal sun wadatu ta hanyar samun dukiya amma ba su wadatu ba daga barin dukiya shi yasa in an ce hada ghaniyun to sai an dubi ina yake ganiyun yana yiwa wannan yana da wadata ta zuci ke zaki cewa wadatar zuci ko ba haka ba a ce wani mawadaci ne ta rayu mawadaci ne ta hanyar gidaje amma bai da ƴaƴa kaga nan ba mawadaci bane ko ba haka ba bai an ce wani talaka ne talaka zuwa ga ni yana yiwa yana da talauci zuwa ga ilmi domin jahili ne yana buƙatar ilmi amma ai an koma ta hanyar kuɗi mawadaci ne ko ko a ce wani talaka ne zuwa ga ƴan uwa domin yana buƙatar waɗanda za su taimaka mishi shi yasa kalma ta faqir ko alghaniyu ana fassara ta kamar yadda ibnu ashur yake faɗa a cikin at-tahrir wa tanbih za a kalli ta'alluqin ta zuwa ga wani abu ko ko za a kalli al'urfu al'ada ta mutane in sun ce talaka mi suke nufi mu dai da an ce talaka mana ba karku ko ba haka ba eh in an ce mawadaci ana nufin mai dukiya wannan shine abinda al-jari fir'uf amma haqiqatan al-ghina al-mutlaq lillahi ta'ala babu wanda adda cikakken wadata in ba Allah ba kowa akai kana da bukata zuwa ga wani kana da bukata zuwa ga wanda za su yi ma aiki ko kai kafi kowa kuɗi duniya muqaddar ta yanzu a dauki dangote ai kun san dangote mai kuɗi ne ko an ce yanzu ba ma wai a Afirka ba yanzu duk wani bakin mutum a doron kasa dangote ya fi shi dukiya amma da ma'aikatan dangote za su iya da aiki da dangote zai koma baya kaga yahtaju ila al-ummal yana bukata wanda za su yi masa aiki don bai iya tarza kai ne dukiya ina ba ta gufince ni to kowa akai kana da bukata zuwa ga wani babu wani tsoro wanda zaka yi kana da bukata zuwa ga wanda zai yi maka abinci kana da bukata wanda zai rike maka sirrin ka kana da bukata wanda zai ma kariya ko shugaban kasa kace kana da masu tsaron ka a kasar Mali lokacin da masu tsaron shugaban kasa suka kare shi kashi aka bashi a cikin prison ko ba ai haka ba an a tarihin duniya a zuwa ita shugaban kasa a cikin fadar shugaban kasa a yi mishi dukan tsiya sai a Mali ko ba haka nan bane kwanakin nan ne aka yi shekarun baya kun gani shugaban kasa ne amma ba yana da wato talaucin waɗanda za su kare shi to wannan zai sa ka gane cewa kowa matalauci ne Allah ina adalci kan wadata ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid duk kowa an matsayin ka wallahi kana da talauci in baka da talauci ta wannan hanya kana da talauci ta wannan hanya dalili kuma kana da bukatuwa zuwa ga kansu kana da kuɗi ba ka da lafiya kana da bukatuwa zuwa ga likita wannan wajibi Allah ya gane da mu إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما التي فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى كذا بصر ري أن قالكو أن تعدلوا ما لم يسكي ساباري أكمي أجريد أن تعدلوا ودنسوك تنان أن تعدلوا أن يحسبك اللام التعليل تنان فلا تتبع الهوى تتبع الهوى وتؤلعن بالضمة كذا بصر ري لتعدلوا Allah ya hane ku da wannan don ku yi adalci kenan fala tattabi'ul hawa dan mi Allah ya hana ku ku bi son ranku li ta'dilu dan ku yi adalci domin in ana son rai ba za a yi adalci ba ko ba haka nan bane wadansu malamai suka ce a'a fala tattabi'ul hawa kada ku bi son rai li Allah ta'dilu dan saboda kada ku yi adalci kenan sai ya zamanto rashin yin adalci ne in ya zamanto kan bi son ranka to wannan shine zai afkar da kai a cikin rashin yin adalci ina fatan kun fahimce ni da kyau waɗanda wato sai a kalla in an kalli waɗanda sun ka ce lita'dilu Allah ya ya hane ku da son rai don ku yi adalci sai ya zamanto al'adlu nan shine ma'ana al'adlu fil ashiya kayi adalci a cikin al'amurra an hane ka da son rai don kai adalci cikin al'amurra amma in an ka ce wato fala tattabi'il hawa kada ku bi son rai li Allah ta'dilu mun ka mun ka kaddara lamun guda biyu kenan dan kakkur karkace domin al'adlu fi shay'i shine kai adalci al'adlu an shay'i shine ka karkace shi yasa malamai suka yi sabani wajen kaddara abinda za a kaddarawa Allah ya gane da mu Allah ce wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira a wata riwaya wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira ibnu amir da hamza sun karanta wa in talu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira wato daga waliya ne kenan min alwilaya wa in talu in kuka jibinci ash-shahada kenan kuka ce za ku yi ta aw tu'ridu ko ko kuka kauce kuka ki ko kuka yi jinkiri fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira hakika allah subhanahu wa ta'ala ya san da kuke aikatawa ina fatan ku fice amma in muka ɗauki ƙira'a ta jamhur ƙura guda takwas wa in talwu wanda da ita ce muke karantawa ko ba haka ba aw tu'ridu shi ko sai zamanto daga allayyu ne an gane ni allayyu shine karkata wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun sai zama to wato wa in talwu aw tu'ridu in kuka karkace to ya wannan qira'a ya daga izaki daga allayyu ne malamai suka ce shi ko layyu yana ta'addi da ba'un an gane ne wani lokaci sai a kawo ba'un an an karkatar da shi Allah ce layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi din wani lokaci sai a ce layya ila an gane ne ya karkata zuwa ga kaza ko ko an ce layya ala shay'in wato ya karkata zuwa ga barin shi ko ko layya an shay'i ya karkata daga gabarin shi da haka dole sai ka gano da wane ne yayi ta'addi a nan shi yasa in muka ce wa in talwu aw tu'ridu shin talwu an shay'i ne kun karkata daga barin shi ko ko talwu bihi kun karkatar da shi ko talwuhu an gane domin ana iya cewa yalwuna alsinatahum kaga darasi yayi ta'addi layyan bi alsinatihim an wato an kama ba'u ko ko an karkata daga barin shi Allah ce iz tusiduna wa la talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahsadu ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun almuhimmu dai a takaice da waccan riwaya da waccan malamai suka ce suna iya wato daukan ma'ana guda ko ya zamanto wa in talwu aw tu'ridu tana nuhin wato idan kuka yi ko ku idan kuka karkata kuka bari shi ko wa in talu in kuka je kuka dauki nauyin wannan shahada kin za ku yi to aw tu'ridu ko kuka kauda kai fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah dai ya san duk abin da aka aikata da haka ana son ai adalci a cikin hukunci shi yasa Allah ya kire annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai adalci hatta da ahalul kitabi Allah ce fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum an gane wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna Allah yuhibbul muqsitin Dawud an kace ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب shi yasa kissa adalci ta zo kuma a cikin suratul nisa in ku manta ba can an yi umurni don wannan aya tana da alaka da yin adalci intiqali ne an kai an ce mu yi adalci ga mata an ce mu yi adalci ga yara kankana ko ba haka ba wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba' للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أخذوا من صداقي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أخذوا زوج حقا الله سبحانه وتعالى دون كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ده حقا الله ده حقا باي غبادي أجي سمي عدلتي wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ko ba haka ba aka zo zancen yaki ga waɗanda ya kamata mu yi kaza ga ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna arad alhayati ad-dunya fa inda allahi maghanim kathira kadhalika kuntum min qablu fa banna allahu alaykum fatabayyanu inna allaha kana bima ta'maluna khabira aka zo zancen wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kamsu hukunci aka ce ga yadda zai yi إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله حكمت تكالم ما كان ميجي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير أكزو أكي بياني توصلنا أكي انتقالي yanzu an tashi daga hukuncin yare da mata da waye da mu da kafirai a kunu qawamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum nan sai zama wato al adl al am surat wato bata tashi akan abin da take karantarwa ba Allah ya gane da mu Allah ya san duk abin da muka aikata Allah ya ba mu tsoron sa Allah ya ba mu ikhlasi sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billah
ya ayyuhal ladina amanu aminu بالله ورسوله والكتاب الذي أنزلنا والكتاب الذي أنزلنا على والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني آمنوا بالله ورسوله ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko to anan malamai suka ce to nan wai wannan aya akan wa take magana don an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sai aka ce aminu kuma ku yi imani kuna fahimta ta kama a ce ya kai mai magana yi magana kaga wannan min tahsilul hasil bai dace a ce mai magana ya yi magana ba mai magana ce mai za a yi shiru wanda ya yi shiru shi za a ce ya yi magana to an ka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuma aminu kuma ku yi imani kenan ba ta ba su da imani shi yasa waɗansu malamai suka tafi cewa an gane wannan aya tana magana ne akan yahudawa kenan ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda wato yahudawa da kuka ce kun yi imani da annabi Musa alaihi salam to aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzannin da ya aiko bayan wato annabi Musa ku yi imani da annabi Isa ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai suka ce a'a sai a ɗauki a kan nasara ne wato ya ayyu hallazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani an gane ni da annabi isa alaihi salam aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa ku yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga haka ga shi tunda can kun yi imani kuna akan wancan addinin to yanzu addinin wato annabin ƙarshen zamani ya bayyana wajibin ku ne ku yi imani da shi sawa'an muminansu su ci gaba da kasancewa akan imani ina fatan kun gane ni munafikansu kuma Allah ya kire su da su yi imani imani na gaskiya domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ahlul kitabi sun kasu kashi biyu waɗansu sun yi imani sun bi waɗansu kuma ba su bi shi ba ko ba haka ba eh tunda Allah subhanahu wataala ya faɗa waɗansu sun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil daga cikin su akwai da sun kai imani laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'ima yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yughfaruhu wallahu 'alimun bil muttaqin sai zaman to in mun ce yahudawa kenan yahudawa kashi biyu ne akwai waɗanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo an umurce su da su bi shi sun bi to aminu su ci gaba da dagewa akan imani in muka ce kuma kafiran su ne kenan munafiqan ahlul kitabi ko kafiran su su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mun ce kan nasara sai mu ce tunda sun yi imani da annabi Isa to kuma su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun yi imani su ci gaba da kacewa kasancewa akan imani in kuma munafiqan su ne to su dawo su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya tana magana ne akan munafikai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun kasance suna zuwa zuwa ga ahalul kitabi suna maganganu boye tare da su ko ba haka ba su ma munafiqan ahalul kitabi suna haduwa da wato munafiqan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munafiqan larabawa kenan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun kaga sai zamanto akan munafikai kenan ya ayyuhal ladina amanu wanda suka ce a'a wannan aya tana magana ne akan mu'minnai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko kenan ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani da manzo imani na gaskiya to aminu billahi ku ci gaba da imani da Allah ku dagi saboda mi saboda al-imanu yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ko ka tabbatar da mu akan hanya ta gaskiya imani ba abu ne wanda za a cewa ya kai karshe a'a mazhab na ahli sunna imani yana karuwa yana raguwa kana ƙara yin ibada imanin kana yawan karuwa to aminun nan ku ƙara yin ayyukan da za ku su ƙara kusantar da ku zuwa ga Allah shi yasa in ka zo wannan wuri ka kawo ganin maganganun malamai in baka Allah ba sai ka rikici a takaice dai ko ya zama to tana nuna cewa wanda bai da imani ya ayyuhal ladina amanu bi afwahihim wa lam yu'minu bi qulubihim to aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi nazzala min qabl ko anzala min qabl bi qulubikum in kuma masu imani ne ya ayyuhal ladina amanu bi qulubikum to istamirru wa dawimu Allah ya gane da mu aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko wa rasulihi ku yi imani da manzanninsa domin mufrad in an kai idafa ta zuwa ga ma'rifa yufidul umum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba ni'ima guda ake ba ni'imomin Allah amma da wanda yace nan mufrad ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi da wanda yace a'a abinda ake nufi manzanni duk babu matsala in dai hakikatan kai imani da annabi guda to duk annabawa kai imani da su ko ba haka nan bane saboda ko ne annabi aqidar da yake dauke da ita aqida guda ce ita ta kai da ta Allah subhanahu wataala kuma ko ne annabi zai yi wasici cewa annabin da zai zo bayan sa abin shi ko ba haka nan bane kowane an ɗauka mishi wannan alƙawari wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin wal wa tu'minu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi ko kuma wal kitabi alladhi nuzzila ala rasulihi akwai kira'o'i guda biyu wato ibnu kathir da imam ibnu amir da imam abu amr ibnu al'ala sun karanta wal kitabin ladhi nuzila ala rasulihi wal kitabin ladhi unzila min qabl sai zama to shine malamai suke cewa al mabni lil maf'ul ko al mabni lil majhul ko al mabni ala ma lam yusammi fa'ilahu ko al mabni ala ma lam yusamma fa'iluhu ba a kawo fa'il ba sai an ce nuzila an sabkar والكتاب الذي أنزل da wanda aka saukar shikenan magana ta kare amma an ce wato qira'a ta sauran jamhur qurra guda goma waɗanda mu ambata ba wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi da littafin da Allah ya sabkar ma manzonsa shine alqur'ani ko ba haka nan bane wal kitabil ladhi anzala min qabl da littafin da aka sabkar to sai zama to akwai bambanci da alkitabu na farko da alkitabu na biyu alkitabu na farko al-al'ahadiyya ce wanda kuka sani alkitabu na biyu jinsiyya ce tana nuhin littattafai da dama dalili kuma gaban alkur'ani ba littafi guda Allah ya saukar ba ina fata kuna fahimta ta da kyau ba littafi guda Allah ya saukar ba an saukar da at-taura gaban annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar da injila kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saukar da zabura kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zaman tunan wal kitab alladhi unzila min qablu kenan wal kutub allati unzilat min qabl dan ya ce alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل يتي من قبل kaga min qablu kin nan tana nufin ba guda ba to dan haka dai nan aljinsiyya ce kamar da yace wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr sai zama to wani lokaci alkitab tana iya zuwa da ma'ana ta jinsin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa qul amantu bima anzala Allah min kitabin ay min kutubin an gane ni wa tu'minuna bil kitabi kullihi ay wa tu'minuna bil kutubi kulliha kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba ay wa anzala ma'ahum al-kutub li anna Allah anzala kutuban muta'addida wa man yakfur billah duk wanda ya kafirce ma Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafan da Allah ya sabkar kaga shi littattafai ne wa rusulihi da manzannin Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe ita ce ranar tashi alkiyama an sanya mata suna ranar ƙarshe saboda babu wani yini bayan ta ranar ma da wata duk tsaya tsaye da su za a yi fa iza bariqal basar wa khasafa al qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar to to da mu muna aunawa ne mu ce yau kwana ɗaya biyu uku to babu rana babu wata kaga daga nan an kai ƙarshe kenan iyakar tika tika tik an kai kulwar daka faqad dalla dalalan ba'ida Allah ya ce haƙiƙa ya bata bata mai nisa babu bata irin wannan shi yasa zaka gane cewa ashe kafirran duniya gaba ɗaya su da akbatatu su da suka yi nisa su da abu su yi civilization ba su ne su ci gaba ba domin mi domin sun kafirce ma Allah duk abin da zai faruwa gashi nan yau America kuna ganin irin wutar da ke tashi amma sai a ce catastrophe natural nature nature wai su musu da Allah ne ya turo musu wannan musiba ba kuma har kai kana ganin wai kafiri ya fika abin ya fika wai wayo ya fika daraja kai da kasan Allah kake da kafiri ya fika ku ba ku gani duk musibar ta samu su ba su yarda da Allah subhanahu wataala sai su ce na ciyar na ciyar sai la na ciyar sai la na ciyar an kuma an kafirce ma Allah to dan haka babu mutum mutumin da ya bace irin wanda ya kafirce ma Allah kuma nan da an ka ce wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ba wai sai ka kafirce musu gaba ɗaya ba ka bata da ka kafirce ma ɗaya duk ka kafirce musu ku gane wannan da kyau in ka kafirce ma Allah to zancen mala'iku ma da littafan Allah da manzannin Allah da ranar ƙarshe duk ɗaya in ka kafirce ma ranar ƙarshe ka kafirce ma waɗannan gaba ɗaya in ka kafirce ma mala'iku ka kafirce gaba ɗaya kenan ba wai duka haɗa su za a yi barkunnan imani da ka kafirce ma ɗaya duka rusa su gaba ɗaya sai Allah ce innal ladina amanu
innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
التي إن الذين آمنوا hakika waɗanda suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirci thumma amanu sannan suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirce thumma zadu kufran sannan suka doge akan kafirci suka dada kafirci to kaga nan waɗansu malamai suka ce wannan aya har yanzu ita ma tana magana ne kan ahlul kitab don amanu yahudawa sun yi imani da annabi Musa thumma kafaru sai suka kafirce suka zo suka bauta wa dan maraki ko ba haka ba thumma amanu suka zo suka yi imani da annabi Isa ko Uzairu thumma kafaru sai suka dawo suka kafirce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suka ce a'a nan wato masu bin addini ke sanci innal ladina amanu wadanda suka yi imani da annabi Isa thumma kafaru sai suka kafirta suna akan aqida ta gari suka dawo suka ce inna Allah salisu sadaka suka ce inna Allah kaza inna Allah kaza sun ma'amalu sannan suka dawo suka yi imani gaban masu imani sun ka ce ai su sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam sun ma kafaru da suka koma halau ila shayatin yau suka kafirta waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya ne har yanzu tana magana ne akan munafikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili kuma don abin da zai zo baya lam yakun Allah liyaghfira lahum wa la liyahdihum sabila bashiril munafiqina to amma dai in duk waɗannan maganganu da kuke ji al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab shi alqur'ani ana cewa ya sabka ne kon wani ko dan wani ko dan wani a'a wannan ba matsala bace abin ya sabka dan wani amma hukuncin zai iya shafar kowa ko da sababin nuzuli ya inganta kun ga yanzu wannan aya wanda muka karanta ta farko kunu qawwamina bil qisti akwai asar duk da yake wannan asar ba marfu'i bane imamu suddini wato ya ruwaito shi direct zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa waɗansu mutane guda biyu sun samu matsala suka kai hukunci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga abin nan me yake da suna talaka sun da bai da dukiya yana ganin cewa wancan shi ya zalunce shi domin kullum an ka kai talaka ƙara ana ganin ni ana ganin cewa ta shi da gaskiya mai kuɗi yana son ya taushe mishi haƙƙinsa ba ko da yaushe take haka ba to kaga wannan asar ke an ce shine sababin nuzul ba ana nan ayat tana magana ne kan wannan duk da ke imamu suddi ba sahabi bane kenan ba marfu'i bane in mun kalli wannan sai mu ce wannan aya tana da sababin nuzul domin alqur'ani akwai wanda yana da sababin nuzul akwai wanda sabaka wato nazala biduni sabab akwai wanda sabaka da sabab to in muka dauki asar na imamu suddi muna iya cewa tana da sababi in kuma muka dauki cewa mursal ne to kenan ba ta da sababi amma Allah ya sabakar da ita don saboda mi don saboda adalci abu ne wanda ake bukata ga kowa duniya faqiran aw ghaniyan shi da wasu malama akan ma wannan ayar suka kawo suka ce masu wannan mazhaba da ake ce ma ishtirakiyya wato mi ake ce musu 'yan socialist an gane ni waɗanda suke son ko shiyu'iyya masu kwaminisanci irin mutanen China da Rasha an gane ni aƙidar su alƙur'ani ya rusar da ita dalili su suna son dukiya ta ƙasa ce babu wani a ce shi adda arziki wani bai da arziki to alhali ko ba gaskiya bane in aka ce mai kuɗi in yabba talakarance kamar kasashen tuwar kasashen turai da suka koma wajen talakawa ko an zo an kai ƙara sai a ce a yi talaka ne kawai ka bar shi to kaga sai an koma talaka bai samu wanda zai bashi rance ko ba haka nan bane kaga ashe nan fallahu aula bihi mata yi ta fito ga fili sannan kuma bai yiwa kowa shi arziki nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya sannan in haka nan ne za a hana mutane su tashi su yi aiki tunda kullun in ka san ana iya kana iya karɓar dukiyar wani kuma ka ci bulus sai ka yin aiki amma dole na a sa mutane su nemi arziki don saboda bi saboda in ba haka ba bai da samu arziki da haka dai a takaice wannan socialistikin ba gaskiya bane kominisanci ba gaskiya bane nahnu qasamna bainahum ba'ishatuhum fil hayatid dunya wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq da haka ba za ka dauko asar na imam suddi ba ka ce a ai shikenan ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi yanzu kuma ba ta shahi ba ta shahi ba a'a al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab da haka dai innal ladina amanu na ana zancan munafikai ne sai su zo amanu bi afwahihim thumma kafaru sannan su kafirce bi qulubihim thumma amanu su zo su yi imani in an samu dadi an je an yi yaki an ci nasara an gane ni sai su zo su su masu imani ne ko an samu ganima ko ba haka nan bane thumma kafaru in wahala ta zo kuma su ce a'a su ba su imani imani bane ثم ازدادوا كفرا sannan su doge akan kafirci sai Allah ce to lam yakun Allah liyaghfir lahum malaman lugha suka ce nan lam yakun Allah liyaghfir lahum ai an shahi ismu kana khabaru kana afwan an gane domin Allah shine wato khabaru wato ismu kana khabaru kana lam yakun Allah muridan liyaghfir lahum Allah bai bukata ya gafarta musu sai suka ce to liyaghfira wannan lamun ita ce ake ce ma lamul juhud an gane ko lam aljuhud ta musu wanda za a cewa an yi musun abu an gane ko shine lamul juhud a cikin nahwu amma waɗansu malamai suka ce ya kamata a kire ta lamun nafi shine lamun wanda ke nuna cewa an kore domin wato Muhammad Tayyib Sanka Annaghawi ya rubuta risala ta magister kusan safha 500 ne da wani abu da yazo akan huruful jarri wa dilalatuha ya zo yana magana ne akan harufa to sai kawo akan lamun wanda za ta zo ta yi jarra an gane ne wanda fi asliha aslinta wato jarra take sai to an ce li yaghfira lahum yace wadansu malamai suna kiranta lamul juhudi ta zo ne taukidun nafi don saboda ta akkada karfafa magana yace amma ibnu hisham ya ruwaito ibnu hisham wani babban malami ne a cikin nahwu ya ruwaito daga imamun nahas shi ma babban malami ne a cikin larabci ya ce as-sawabu abinda ad-daidai tasmiyatuha lamun nafi a ce mata lamun nafi a cikin tafsirin ibnu usaymin ma na ga ya karkata zuwa ga wannan bai ce a ce mata lamun juhudi ba li anna al-juhud fi al-lugha abinda ake ce ma wato juhudi a cikin lugha inkaru ma ta'rifuhu kai musun abinda ka sani an gane ko to kenan bai dace a kira ta salamul juhud domin in tana da alaka da Allah kai ba kai musun Allah ba to ya za a kira salamul juhud sai dai a ce an kore abinda yake bai da alaka da ubangiji ko bai dace da ubangiji ba la mutlaqul jahli ba wai kana nuhin musu ba dan haka kai ma ina hau in an zo lam yakunillahu an gane ko ko ma kana wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kaga sai kiranta lamul juhud lam yakun Allahu liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala li yahdiyahum sabila sannan kuma Allah subhanahu wataala ba zai shiryar da su ba to an ce Allah ba zai gafarta musu ba sun tabbata ƴan wuta ko ba haka nan bane eh Abdullahi bin Fodi yake cewa to wannan akwai tawili guda biyu waɗansu malamai suka tafi cewa lam yakunillahu liyaghfira lahum ma damu ala al-kufr wan nifaq kenan in sun kasance akan munafincin su akan kafircin su su tuba ba lam yatubu to Allah subhanahu wata'ala ba zai gafarta musu ba don Allah ya ce innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira illa alladhina tabu ko ba haka ba amma wadansu daga ne a'a wanda duk yake innal ladina amanu thumma kafaru an yi riwaya daga abin da Ali Abi Talib yake cewa a'a irin waɗannan kashe su ake don ba su tabbatun da sun saba kai da kawo nan ba za su yi tuba ba amma zance ne mafi inganci ko da riwaya ta inganta shine ana karɓar tuban su malam yugargir kamar yadda Allah ya faɗa in dai ba mutum ya ga ayana wato malakal mauti ba ba ya ga mala'ikin mutuwa ba ko ko ya mutu akan kafirci to ba a cewa lam yakun Allahu liyaghfira lahu in dai suna akan bannasu Allah ba zai gafarta musu ba amma in sun tuba Allah zai gafarta musu da wannan za a samu cikin haka nasoshi gaba daya wala li yahdihum sabila Allah ba zai shiryar da su hanya ba hanya wato wadda take ta shari'a an gane ko dan duk akan hanyar da suke Allah subhanahu wataala ne zai ba su ikon su bi in ba dan haka nan ba ba za su samu hanya ba amma hanya ta gaskiya ake nufi wa man yudlillahu falan tajida lahu sabila sai Allah ce bashiril munafiqin
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا Allah ya ce bashiril munafiqin ka yi ma munafiqai bushara waɗansu malamai suka ce nan gatse ake nuhi isti'ara ce ta hakkumiyya an ɗauki kalima ta bushara na abu mai kyau an yi amfani da ita a wurin wato wurin abin bakin ciki don saboda wato izgili ko ko don saboda walakantarwa an gani shi at-tahakkum don a yi maka walakanci a yi izgili da kai kaga an cewa ne albishirinka ai kana san tsammanin alkhairi ne ko بشر المنافقين اي منافقين بشارة كانوا كنا جنن دادي سي اكتي بان لهم عذابا اليما waɗansu malamai suka ce a kalima ta bishara tutlaqu fil khairi wash sharri an gane suna ganin cewa an ce bashir yana ɗaukar alkhairi yana ɗaukar sharri amma dai mu ɗauke ta cewa isti'ara ta hukumiyya shine abinda malamai suka ɗauka kuma ta samo asali daga albishratu ita ce fata ɗan adam duk lokacin da aka baka labari in mai kyau ne zaka ji fata ka ta canza tsam in ma mummuna ne za a ji tsam akwai ta jiya suka ce tana shiga في الخير والشر والله أعلم بشر المنافقين كيما منافقي بشارة يا كي النبي صلى الله عليه وسلم كو يا كي مي وعدي وان ذي زمن توا متين النبي محمد صلى الله عليه وسلم دن يزبا رأي شكبا كبا هكبا تو بأن لهم عذابا أليما سنا دا عذابا مي ردئي سوى يسو الذين يتخذون الكافرين وان شيني سي الله يفسر دا كنشي إن كان سنك غاني منافقي غاتي فوكنسا ba wani zai fassarawa ba muna sai a ce wane minahikina wasu ce munafikina ko ba haka ba wasu kuma su ce munafiko ko ba haka nan bane to waye shi ba to wannan shine Allah fassara kansa shine malamai wani dan uwa daga cikin malamai na mata sunansa yayi bahasi ko in ce littafi akan at-tafsirul muttasil tafsiri wanda yake hade aya ta zo ta fassara aya kai tsaye domin akwai at-tafsirul munfasil aya ta zo wadda za ta fassara ta tana wani wuri munfasil ne ko ba haka ba qala fir'aunu wa ma rabbul alamin ko ba haka nan bane an ce alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin bai menene rabbul alamin qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin menene yawmiddin shi cikin suratul infitar wa ma adraka ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأن التفسير المنفصل تو المتصل آية تزوك يتفسر آية أن قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين an gane ko inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada allahu bihadha masala yudillu bihi katira wa yahdi bihi katira wa ma yudillu bihi illa alfasiqin alladhina yanquduna ahda allahi min ba'di mithaqihi kad fasabishi to anan bashir almunafiqina bi anna lahum adhaban alima man hum الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سوني وطن da suka riki kafirai masoya kuma bayan muminai kaga in kana son ka gane munafiki shine wanda ya dauki kafiri da muhimmanci masoyi fiye da mai imani baturi ya shigo an dauke shi abin karrabawa an bar muminai kuma ana na ana ta kokari a ce wani musulunci ake alladhina yattakhiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin alhali Allah ya yi hani da wannan yace la yattakhidhul mu'minuna alkafirina awliya min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى كما الله يفعل إلا دليل da yasa ce kan murke su ayoyi daban-daban ha antum wa ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw abdu alaykum ala min min ghayb qul mutu bi ghaybikum inna allaha alimun bi dhati sudur Allah ce ga dalili ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء كاي وودوا لو تكفرون يوش ذاك سون وندي كي سون ككفرت مع الله سبحانه وتعالى shi yasa Allah ce alladina yattakhiduna alkafirina awliya min dunihim ayabtaghuna indahum al'izza shin suna neman daukaka a wajen su fa innal izzata lillahi jami'a daukaka gaba dai wajen Allah take in kana son ka samu daukaka tana wajen Allah kuma bai bada ta ga mai saba bai kenan in ana son a samu girma a wajen wa za a dawo a wajen Allah subhanahu wataala mai dauka ya fara hula min lokaci yayi kenan waɗannan ayoyin dole sai mun dan koma akan su dan Allah subhanahu wataala ya nuna mana sati mai zuwa yan uwa nan za mu dakanta ranar asabar mai zuwa ranar lahadi mai zuwa afwan insha Allah ta'ala za mu ci gaba da yin wannan aiki muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh